أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينينا goma sha bakwai a cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda wannan tafsiri ya saba gabata a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma a yau ma Allah cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya ba mu dama za mu ci gaba daga inda muka tsaya wannan kuma ina ganin shine darasi na goma kenan ko na sha ɗaya ina nan darasi na goma sha ɗaya wannan shine darasi na goma sha ɗaya a cikin tafsirin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma a darasin da ya gabata jiya mun karanta suratul ghashiya ne wanda mun karanta ta zuwa ƙarshe wanda matashiyar karatunmu a yau sabuwar sura ce za mu shiga suratul fajr kamar yadda dai muka ji a ayoyin da suka gabata jiya wannan sura suratul ghashiya tana kunshe da muhimman darussa ainihin wato waɗanda muka ji su a jiya inda a cikin suran muka ji cewa ranar tashin alkiyama mutane za su kasu gida biyu wasu za su tafi aljanna allah maɗaukakin sarki ya samu a ciki wasu kuma za su tafi wuta kuma mun ji kowanne wani irin aiki suka yi wanda wannan aikin ya jagorance su zuwa inda suka tsinci kansu a ciki daga ɓangaren 'yan aljannan da kuma su 'yan wuta ɗin sannan a cikin wannan surar akwai sake tabbatar da maganar tashin alkiyama maganar tashi ɗin nan dai bayan an mutu akwai ta sannan akwai kuma bayani game da ainihin wato wasu manya-manyan halittu na Allah maɗaukakin sarki wanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su kuma har ma ya yi ishara zuwa ga cewa a kalle su da kyau kallo irin na ainihin wato fahimta domin a gane girmansu girmansu zai sa a gane girman wanda ya halicce su wanda wannan shi ke nuna shine ubangijin da ya kaɗaita ko ya cancanta ya kaɗaita da bauta sannan a ƙarshen wannan sura mun ji annabawan da Allah maɗaukakin sarki yake aikowa da kuma kalifofin da annabawan suke bari bayan Allah ya karɓe su daga nan kuma har zuwa malaman da kan gaji ilimin annabawan aikinsu shine wa'azi siyo mutane wa'azi kuma su amfani da dukkan wani salo da usulubin da mutane za su fahimci ainihin wato wannan saƙo. kada ya zamanto gazawar daga su masu da'awa ko masu wa'azin ne a'a ya zamanto sun yi iya bakin kokarinsu wajen isar da saƙon yadda ya kamata a ce an isar alabashi sun gama nasu aikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa taufiki ya karɓi wannan wa'azi ya aiki da shi Allah maɗaukakin sarki zai masa kyakkyawan sakamako da ainihin wato babban tukuici wanda kuma ya bijirewa wannan gargadi da wannan wa'azi na annabawa ko na dukkan masu wa'azi a yau ko a gobe to wannan shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin shi kuma zai azabtar da shi gwargwadon irin ainihin wato bujirewarsa sannan Allah madaukakin sarki a ƙarshe ya nuna cewa duk bayan mun gama rayuwar da waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba da waɗanda suka yi aikin da'a da waɗanda ba su yi ba duk gaba ɗaya ƙarshe dai mu koma mu zuwa ga Allah ne za mu koma zuwa ga Allah kuma zai saka wa kowannen mu akan aikin da ya aikata in alkhairi ne a saka mutum da alkhairi in sharri ne haka wannan shine a dunkule abinda wannan sura suratul ghashiya ta kunsa wanda insha Allah yanzu kuma za mu shiga cikin suratul fajr malam mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفء والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
بسم الله الرحمن الرحيم malam ya ce walfajir ita dai wannan sura malaman tafsiri da littattafan da suka zo littattafan sunna duk ba su yi saɓani ba wajen sunan wannan sura duk sun haɗa akan cewa sunanta dai suratul fajir sannan wannan sura sura ce makiya bilittifaq sannan wannan sura ta zo ne a wajen wato lissafin jerin surorin alkur'ani to an kirga ta a matsayin sura ta goma a wajen sauka ta sauka bayan an saukar da suratul lail kafin a saukar da suratul duha sannan wannan sura suratul fajr tana kunshe da ayoyi 32 a wajen malaman kirgen ayoyin alkur'ani na madina da na ainihin wato makka domin sun kirga wa na'ama hudun nan ƙarshen aya da kuma wato rizika shi ma har zuwa ƙarshen aya duk da wasu daga cikin su masu kirgan ayoyin alkurani ba su kirga wannan a matsayin aya ba da haka su a wajensu wato kamar mutanen kufa sham wato su suna ganin ayoyinta talatin ne a wajen malaman basara su kuma suna ganin ma ayoyinta ashirin da tara da za ga galibi inda wannan ya sa alamar aya wani shi sai ya wuce bai sa alamar ba shine ana ake dan samun yan bambance-bambancen adadin ayoyin wannan sura abinda ta kunsa shine ta kunshi buga misali ga mushrikai da kafirai na ko'ina daga na makka har na ko'ina ma Allah maɗaukakin sarki ya buga musu misali game da buris da kuma watsi da karɓar saƙon manzanci da karɓar saƙon ubangijinsu sai Allah maɗaukakin sarki ya buga musu misali da adawa da samudawa da mutanen fir'aun wato bil misal yattadihul maqal ko da yaushe ana buga maka misali abinda ake so a gaya ma sai ya fito fili da haka Allah madaukakin sarki ya bugawa waɗanda suke bujirewa gaskiya suke karyata annabawa misali daga wasu al'ummomi da suka aikata irin wannan mummunan aiki waɗanda suka gabace su kamar adawa kamar famudawa kamar fir'auna da mutanensa sannan kuma ga yayin da ƙarshen aiki ba su ya kasance sannan a cikin wannan sura za mu ji gargaɗi da jan kunne game da azabar lahira sannan a cikin wannan sura akwai tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da cika masa alkawarinsa na darkake makiyan Allah sannan a cikin wannan sura ainihin wato akwai bayani game da masu ruduwa cikin kafirai da dukkan sauran al'ummomi da suke iya ruduwa game da wata ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta wata al'umma ko ya ni'imta wasu ɗaiɗaiku cikin al'umma a matsayin kamar wata karama ce da girmamawa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda a hannu guda kuma ainihin wato wato wa'yanda su kuma suka samu kansu cikin kuncin rayuwa da talauci da matsi sukan kirga wannan a matsayin kaskantarwa da wulakantarwa da Allah maɗaukakin sarki ya musu ma'ana a cikin wannan sura za mu ji ashe ba ma'auni ba ne wadata ko talauci ma'auni shine aikin kirki ko aikin sabo shine ma'auni kamar yadda Allah maɗaukakin sarki zai gaya mana a cikin ainihin wato wannan sura da haka allah maɗaukakin sarki ya sanya wadata ta zama a matsayin jarabawa don allah maɗaukakin sarki ya ga waɗanda za su gode masa akan wannan ni'ima ya sanya matsi da talauci da rashi a matsayin jarabawa don ya ga waɗanda ya jarabta za su yi haƙuri don su samu ladan masu haƙuri ko ba za su yi ba sannan kuma a ƙarshe wannan sura tana nuna mana irin nadamar da wasu za su yi a ranar tashin alkiyama nadama da cizon ɗan yatsan me yasa ba su gabatar da ayyuka na ƙwarai ba aikin da zai amfane su a wannan rana da gashi dukiya ba ta amfani ba abin da yake amfanar da mutum a wannan rana sai imani sai gaskatawa da alkawarin ubangiji da kuma bayani gama da makomar muminai wanda ita ce aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a ciki wannan a dunkule babban muhimmin darasi da saƙon da za mu fita da shi kenan a cikin ainihin wato wannan sura mai girma suratul fajr Allah maɗaukakin sarki ya ce wal fajr Allah yana rantsuwa da alfijiri wa layalin ashir da kuma darare guda goma na ainihin wato farkon watan zulhijja wa shaf'i wal watr sannan Allah maɗaukakin sarki yana yin rantsuwa da shafa'i da wutiri shafa'i da wutiri ba wannan na sallah da muke yi ba ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana yin rantsuwa da dukkan wani abu mai wanda yake bibiyu da kuma abin da yake ainihin wato ɗaiɗaya an fahimta ko shine ainihin wato ashaf walwatar duk da cewa akwai tafsiri da bayanai da ainihin wato malamai suka yi game da ma'anar ashaf walwatar wanda za mu ji insha Allah wallaili idha yasir sannan Allah maɗaukakin sarki yana yin rantsuwa da ainihin wato dare idha yasir idan wato duhunsa ya tafi hal fi zalika qasamun lidhi hijir shin ko akwai gamsuwa ga mai hankali a cikin abubuwan nan da Allah ya rantsuwa da su Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da abubuwa kamar haka a ƙasam Allah subhanahu bi waƙatil fajir Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da lokacin ketowar alfijir wa layalin ashir Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da layalin ashir layalin ashir su ne kwanakin nan guda goma na watan zulhijja ai layalin ashir al'uwal goman farko ɗin nan min zulhijja na watan dulhijja wa ma sharufat bihi da irin abin da suka ɗaukaku da shi ma'ana darare ne waɗanda suke ko kuma yininnika ne waɗanda suke masu ɗaukaka masu albarka kamar yadda hadithi ya tabbata daga abdullahi ɗan abbas yana cewa a cikin hadithi marfu'i abdullahi ɗan abbas yana cewa ma min ayyamin al'amalu salih a habbu ilallahi fihinna min hadihil ayyam يعني عشر ذي الهجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه ومالي ثم لم يرجع من ذلك بشيء an tambayi ainihin wato abdullahi dan abbas a cikin hadithi marfu ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu yininnika abin da ya shafi yini babu wasu yini yininnika waɗanda aikin kirki ya fi soyuwa a wajen Allah a cikinsu sama da waɗannan kwanaki guda goma da Allah ta'ala ya rantsuwa a cikinsu na ya'ani ashar dhulhijja yana nufin kwanaki goma na watan dhulhijja sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce walal jihada fi sabilillah har jihadi wajen ɗaukakar addinin Allah ai fafata da kansakali kila mutum a kashe shi a gurin kila mutum wani ya dawo an salwantar masa da wata gaba amma har jihadi da mutuwa ce kurukuru ga ta nan mutane suna kallo amma tun da Allah ya umarni a yi suka shiga har jihadi bai kai yin aikin kirki a waɗannan kwanakin guda goma ba ya ma'aikin Allah qal manzan Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah ya ce ko jihadi fi sabilillah bai kai falalar raya waɗannan kwanaki goma na watan farkon watan Muharram ba a farkon watan Dhulhijja da ainihin wato a ibada ba ya ce sai dai mutumin da ainihin wato ya fita bi nafsihi wa malihi ya fita da ransa da dukiyarsa sun malam yarji min zalika bishai bai da da komai ba ya yi shahada a can kuma dukiyarsa ta salwanta to in kana neman wanda aikinsa in an dora a skeli zai kai nauyin wanda ya raya waɗancan darare na layalin ashir to shine wanda ya fita jihadi bai dawo ba Allah ta'ala ya karɓi ransa a can to kaga lalle waɗannan kwanaki suna da ainihin wato falala kwarai don haka Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da su wa bi kulli shaf'in wa fard sannan Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da dukkan wani shafa'i wani abu wanda yake bibiyu wal fard ko wal witr da duk abin da yake daidai shi yasa wasu malaman suka ce ash-shaf'u wal watr wasu suka ce al watr shine yawmu arfa na fata an gane akwai malaman da suka tafi akan haka suka ce alwatru shine yawmu arfa ashaf'u shine ranar sallah saboda kun tuna ranar arfa ranar tara ga wata ne an fahimta to kuma dama wutiri shine ɗaya uku biyar bakwai tara ko to ranar arfa Allah ya yi rantsuwa da ita shine alwutur ranar kuma a shaf'o shi ne ranar sallah ita kuma kaga ranar nawa ake sallah goma kaga shafa'i kenan wasu malaman haka suka fassara da ashaf'u wal watar suka ce Allah yana rantsuwa da ranar babbar sallah yana kuma rantsuwa da ranar arfa wasu kuma suka ce a'a ashaf'u yawmu arafa wal witru yawmal lailatul adha wasu kuma sai suka faɗi kamar akasin wancan suka ce ranar arfa shine shafa ranar abha daren babban sallah shi kuma shine alwitir wasu malaman kaman ibnu zubair ya ce ashaf'u awsadu ayyamit tashrik Allah yana rantsuwa da ashaf'u tsakiyar ranakun yanyane an fahimta ranakun yanyanen nama ranakun da in an yi ɗaya ga sallah biyu uku ga sallah su ake kira ayyamut tashrik su ne ranakun yanyane ake kiransu walwitur akhiru ayyamit tashrik na kuma alwitur din shine karshen wannan ranaku na yanyane an fahimta ko wasu kuma suka fassara da ainihin wato ash-shaf'u wal witr da cewa al-khalqu kulluhum shaf'un wa watrun shine Allah subhanahu wataala ma'ana a wannan suka ce Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da halitta gaba daya ita ce shafa shafa alwutar ɗin kuma shi karan kansa Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da kansa domin Allah maɗaukakin sarki witrun wahid kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya ce wa antum shafa ko kuma gaba ɗayan ku ne shafa'i an fahimta ko wasu kamar malam hassan shi kuma ya ce ashaf'u wal watru huwal adadu minhu shaf'un wa minhu wutir ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da wato odd number da even number an fahimta shine dai shafa'in can abu duk abin da yake shafa'i Allah ya rantsuwa da shi duk abin da yake zai rabu biyu daidai shine shafa'i Allah ya rantsuwa da shi sannan abin da ba zai rabu ba odd number shi ma Allah ta'ala ya rantsuwa da shi shi yasa nan mai tafsirul muyassar duk sai ya dunkule wannan fassara fassaran sai ya ce wa bi kulli shaf'in wa fard Allah yana rantsuwa da dukkan wani abu wanda yake shafa'i ne wa fard Allah yana rantsuwa da dukkan wani abu wanda yake shi kadai ne wa billaili idha yasri bi zalami haka Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da dare idan ya nashe da duhunsa alaysa fil aqsami al madhkura maqna'un lidhi aqal shine hal fi zalika qasamul lidhi hijir ashe ko babu gamsuwa da nutsuwa ga ma'abota hankali a cikin waɗannan rantsa-rantsan da aka ambata Allah maɗaukakin sarki ko bai yi rantsuwa ba in yayi ya faɗa abu mai imani zai yadda to ballantana Allah da kansa ya yi rantsuwa lalle akwai gamsuwa a cikin waɗannan ababen da Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da su kuma ka'idar da muka sani Allah ta'ala yana rantsuwa da dukkan abin da ya ga dama mu ne ba dama mu rantse sai da shi ko da wata sifa cikin sufofinsa to menene jawabin wannan rantsuwa
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء عذاب
Allah maɗaukakin sarki ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin baka gani bane yanda Allah maɗaukakin sarki yayi da adawa irama zatil imad mutanen irama zatil imad ma'abota al'imad ginshiki ko kuma ma'abota ainihin wato eh, wato imad shine fila kaga shine ginshikin dai ko eh allati lam yukhlaq mithluha wadda ba a taba ba a halicci irin ta ba fil bilad a cikin garuruwa wa thamud alladhina jabu sakhar bil wad baka ga yanda Allah ta'ala yayi da thamuda ba waɗanda jabu sakhara suke keta dutse su fasa shi bil wad a wani guri da ake kiransa wad wadil qura wa fir'auna dhil autad baka ga yanda Allah madaukakin sarki yayi da fir'auna ba dhil autad ma'abocin wato al'autad wasu suka ce turaku wasu kuma suka ce al'autad ma'abocin mataimaka waɗanda su ne suke tsare masa mulkinsa allabira tsagawo fil bilad waɗanda suka ƙetare iyaka suka yi zalunci a cikin garuruwa fa aktharu fi hal fasad suka yawaita barna a cikin garuruwa fa sabba alaihim rabbuka sauta azab Allah madaukakin sarki ya zazzago bulaliyar azaba a kansu inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana madakata wannan shine jawabin rantsuwar kamar Allah ya yi rantsuwa da alfujketowar alfujir Allah ya rantse da ainihin wato darare guda goma Allah ya yi rantsuwa da shafa'i da wutiri Allah ya yi rantsuwa da dare lokacin da duhunsa ya mamaye ko'ina kuma a cikin wannan rantsuwar akwai gamsuwa ga dukan mai hankali me jawabin rantsuwar Allah ta'ala ya ce alam tara ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi qaumi ad alam tara baka yi sani bane baka da masaniya ilimi bai zo maka ba karatu bai zo maka ba ya Muhammad kaifa fa'ala rabbuka irin yanda ubangijinka yayi bi ad ai bi qaumi ad da mutanen adawa kabilatu iram wanda sune kabilar iram iramawa kenan an fahimta al a cikin samud din a cikin ad din kabilar iram din su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ce ba ga yanda yi da adawa ba kabilar iramawa zatil kuwa ma'abota ƙarfi shine zatil imad din nan wato ginshiki da aka ambata irin yadda suke yi wa ainihin wato ginin su suke ɗaukaka shi su tare shi da wasu dirkoki masu ƙarfi alama ce da ta ƙarfi shi sa nan malam ma sai ce kawai irama zatil imad iramawa ma'abota ƙarfi kenan kawai ka fassara shi da ma'abota ƙarfi wal abniyatil marfu'a ma'abota gine-gine masu tsawo madaukaka alal a'amida wanda suke yin gine-ginen su dora shi akan filoli akan wato dirkoki da ginshikai allati lam yukhlaq mithluha fil bilad irin waɗanda ba a halicci irin su ba fil bilad a cikin garuruwa a wannan zamani fi izamil ajsad a wajen girman jiki gabza gabza ne wa quwwatul ba'as ga kuma tsananin karfi ga kira ta jikinsu manya-manya ne sannan kuma banda haka ga su kuma ainihin wato masu tsananin ƙarfi na fata an gane waɗannan su ne ainihin wato adawa wa humul ladhina ba'atha Allahu fihim rasulahu hudan alaihi salam su ne dai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu manzansa annabi hudu alaihi salam fakazzabuhu suka ce ƙarya yake wa khalafuhu suka saba masa in yayi gabas su yamma in yayi kudu su arewa in ya tashi su zauna duk abin da ya zo musu da shi na gaskiya suka saba masa fa anjahu Allahu min baini azhurihim Allah madaukakin sarki ya tsamar da shi da shi da tsararun da suka yi imani daga cikin su wa man amana ma'ahu minhum wa ahlakahum su kuma Allah ta'ala ya darkake su ya halakar da su birihin sarsarin atiya da wata irin iska mai matsanancin sanyi mai mugun kadawa mugun tashi wato iska ce wadda ba a taba ganin irin ta ba sakharaha alaihim Allah ya dora iskan nan a kansu saba a layalin darare bakwai wa samaniyata ayyam da kuma yininnika guda takwas husuman a jere da juna ba daga kafa iskan nan ta yi musu fata-fata fataral ƙauma Allah da kansa ya ce ka ga mutane fiha a waɗannan kwanukan sara'a matattu ka annahum a ajazu kai ka ce wato a ajazu nakhlin wato kututturan dabino ne hawiya da aka fafe shi haka za a ga mutum kawai kamar zai ma magana ya mutu haka Allah ta'ala ya sa iska ta musu daidai Allah da kansa ya ce fa hal tara lahum min baqiya kana jin wasu burbushin su hal tara lahum min baqiya yanzu akwai wani wanda za a nuna mashi a cikin cikin cikin adawa ne fa hal tara lahum min baqiya Allah ta'ala ya ce kana ganin wani saura daga gare su daga cikin su wa qad zakara Allahu qissatahum fil Qur'an Allah ta'ala ya ambaci labarin su a cikin Al-Qur'ani fi gairi ma mawdi a gurare da dama li ya'tabira bi masra'ihimul mu'minun domin mu'minai su dauki izina da irin kisan da Allah madaukakin sarki yayi wa adawa ina fata an gane shine Allah ta'ala ya sake fayyace su yace irama zatil imad wato wannan kaman malam yace adufu bayani adafi ne na bayani ziyadatu ta'arifin bihim dan a ƙara fito ma da su amma ba ko ba a faɗa ba an gane su domin Allah ta'ala ce ainihin alam tara kaifa fa'ala bi fa'ala rabbuka bi ad mun san kowa ya san adawa amma sai aka yi irama zatil imad wannan shine adufu bayani shi kuma dan a sake ma ta'arifin suka ƙara fayyace ma suka gane su waye su Allah madaukakin sarki yace zatul imad li'annahum kanu yaskununa buyuta sha'ar an ce suna zama ne a gidaje na gashi allati tufawu bil a'amidati shidad wanda aka ɗaukaka waɗannan gine-ginen nasu ko gidajen nasu da ginshiƙai waɗanda suke masu ƙarfin gaske wa qad kanu ashaddan nas fi zamanihim khilqa domin sun kasance su ne mafiya tsananin ainihin wato tsananin ƙarfi da kuma tsananin girman halitta a zamaninsu don haka ne zakarahum hud bitilkan ni'ima wannan girman jikin da ƙarfi da suke da shi annabin Allah hudu ya tunatar da su wannan ni'imar ta Allah da Allah ta'ala ya musu ta ƙarfi wa arshadahum ila an yasta'miluha fi da'ati rabbihim ya kuma yi musu hannunka mai sanda yi musu ishara akan su amfani da wannan dama da Allah ta'ala ya basu wajen yin da'a ga ubangijin su allazi khalaqahum wanda shi ya halicce su ya basu irin wannan kirar jiki inda yake cewa zkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihun amma ina Allah ta'ala ya ce fa'amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairil haqq suka yi istikbari suka yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da wata gaskiya da za su yi girman kan akan ta ba wa qalu man ashaddu minna quwwa kaga wannan karfin su kuma da shi suka dinga cika baki waye ya kai mu tsananin karfi wa za a turo wanda zai mana barazana awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ta'ala ya ce ba su sani ba ubangijin da ya halicce su ya fi su tsananin karfi التي لم يخلق مثلها في البلاد أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم أو أن غرور الناس با halicci wasu mutane masu kirar halitta da kirar jiki irin tasu ba liquwwatihim wa shiddatihim wa idhami tarkibihim wa qawluhu ta'ala allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ay lam yukhlaq mithlu tilka alqabila fil bilad ya'ani fi zamanihim a zamanin su ba ai irin su ba Allah ta'ala ya gama da su yanzu sun zama khabaru kana adawa ba su ba kanunsu Allah ta'ala ya sake matsawa yi kuma cewa wa samudan ladhina jabu sakhara bilwat baka ga yanda muka yi da samudawa ba wa kaifa fa'ala bi samud da yanda ubangiji yayi da samudawa qaumu salih mutanen annabi salih alladhina qatta'u sakhara bilwad wanda suke kekketa dutse su yayyaga dutse su faffasa shi su huhuda shi su yanda suke so da shi a wadi wata khadhu minhu buyuta su gidajen su ma a cikin duwatsu suke yin su duwatsu suke faffasawa su mai da su gidajen su ay yaqta'una as-sakhra bil wad kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa tanhituna minal jibali buyutan farihin haka suka dinga yi sarrafa duwatsu kaman kai ne kawai a ce ga fulawa kin kwaba ko ka ko kuma ga wani abu mai saukin sarrafa a hannunka kana sarrafa shi yadda kake so haka suke sarrafa dutse Allah ta'ala ya hore musu shi wa fir'auna dhil autad suma Allah suma ainihin wato adawa a samudawa suma Allah madaukakin sarki da suka juya wa gaskiya baya Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen su wa fir'auna dhil autad sannan baka ga yanda muka yi da fir'aun malik misra sarkin misra ba sahibul junud ma'abocin rindina alladhina thabbatu mulkahu waɗanda su suka tabbatar da kafo mulkinsa su suka goyi bayansa wa qawwawlahu amra su ne suke karfafar al'amarin fir'aun su ne manyan yan fadarsa shine zul autat Allah ta'ala ya ce gashi yana ji da mulki kuma ga 'yan ziga waɗanda suka kewaye shi aljunudun ladhina yashudduna lahu amra wa yuqal kana fir'aun yuwattidu aydihim wa arjulahum fi autadin min hadid yu'alliquhum biha wasu kuma suka ce zul autad din nan ma'abocin turaku yana da wasu turaku da yake ainihin ɗaure mutane ya ɗaure hannayensa da kafafuwansu a wa'annan turaku ɗin na ƙarfe allazi na tsagaw fil bilad waɗanda suka yi ɗagawa suka yi zalunci suka ƙetare iyaka fil bilad a cikin garuruwa ha'ula illazi na stabaddu waɗannan su ne waɗanda suka dinga halakar da mutane wa zalamu fi biladillah suka dinga zalunci a cikin garuruwan Allah fa aktharu fiha suka yawaita a cikin garuruwan bizulmihim da wannan zalunci nasu alfasad barna duk wanda suka taka ya taku duk wanda suka ainihin karbe masa ya abinda suka karba ya karbu wanda suka ba ya bayu wanda suka ga dama su tula masa su azurta shi wanda suka ga dama su karya mata tattalin arziki Allah ya ba su dama ya ba su karfin mulki suka yi kama karya da mulkinsu ina masu mulkinmu ne yau su yi izina da waɗannan ba irin nau'o'in mutanen da Allah ta'ala bai ba mu misalansu ba cikin alkur'ani kama daga masu mulki na fir'aun kama karya irin ta fir'auna da shi da ministocin nasa da masu ba shi shawara ɗin duk suna ina idan kuɗi ne Allah ta'ala ya ba da labari da ƙarun kamar yadda za mu yi ishara zuwa ga maganarsa a can gaba ƙarun Allah ya buga misali da ƙaruna yanzu ya zama ya shiga kundin tarihi idan ilimi ne Allah ta'ala cikin suratul araf ya buga misali ga malamai da waɗanda suke ji da ilimi wanda ba sa aiki da iliminsu Allah ta'ala ya buga misali da ba'ura bul'an ba'ura Allah ta'ala ya buga misali da shi ballantana sauran gama garin mutane talakawa da kai ba mulkin ba kai ba kuɗi ba kai ba ilimi ba amma ka ƙi ka ba Allah khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusranul mubin kai ba a majiniya ba ka wuce a ce yallaɓai kai ba ka saba babban riga ko ka hau babban mota ba ko ɗaya daga ciki ba za ka zo ba a ce akara maka Allahu a dare a baka guri ba ko ɗaya a ciki amma ka ba Allah ka ki to waɗanda ma suke ganin suna da wani abu da zai sa su ɗagawa kuma suka rudu da wannan abun suka yi ɗagawa Allah ta'ala gashi a cikin suratul fajr yana cewa suna ina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad wannan ba aya bace idan mutum yana jin tsananin karfi a matsayinka na matashi kana ganin ƙarfi yana ziga ka kana jin ainihin wato lafiya a jikinka yanzu nan sai ka fita da gudu kai gudun kilomita kaza ba tare da ka tsaya ba ka yi tsalle ka yi ihu yadda kake so to kaga Allah maɗaukakin sarki in tsananin ƙarfi kake ji wanda wannan shi yasa ka kangare wa dokokin Allah kake fitsara ga ainihin wato dokokin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce ya gama da adawa ya gama da samudawa in kuma mulki mutum yake ji mulki na siyasa ko mulki na gargajiya Allah maɗaukakin sarki ce to masu mulki ga abin lura ga izina ku kalli fir'aun ya kashe wanda ya ga dama ya wulakantar da waɗanda ya ga dama ya kaskantar da na kaskantarwa ya rugurguza na rugurguzawa ya yi kama karya yadda yake so a cikin mulkinsa da haka duk wanda ya ce zai yi kama karya a yau ko a gobe sakamakon mulki da ya samu shugabancin ƙasa ne a'a shugabancin jiha ne shugabancin local government a'a shugabanci ne na gargajiya ya makara ya je a karanta masa tarihin fir'aun Allah ta'ala ya ce duk ya gama da su kana jin ɗuriyarsu yanzu ba ka jin ko ɗuriyarsu ba ka ji Allah maɗaukakin sarki ya ce allazi na tsagaw fil bilad wa'yanda suka yi kama karya a cikin garuruwa fasabba alaihim rabbuka azaban shadidan Allah maɗaukakin sarki ya zazzaga musu azaba mai tsanani inna rabbaka ya Muhammad labil mirsad lalle hakika ubangijinka ya Muhammad labil mirsad yana nan a madakata liman ya asihi ga duk wanda yace zai saba masa ga duk wanda yace zai bi tafarki irin na wayancan Allah ya ce gani gashi Allah yana nan yana jiran kowa a madakata wanda yace zai bi salo irin na adawa ko irin na samudawa ko irin na fir'aun Allah ta'ala ya ce fasabba alaihim rabbuka sauta azabin inna rabbaka labil mirsad dan Allah ya bada tsoron cewa ubangijin da ya halakar da adawa ya halakar da samudawa ya halakar da fir'auna da mutanensa ubangijin yana nan har yau duk wanda ya aikata aiki makamancin irin nasu ubangiji yana madakata ubangiji zai maganinsa da haka duk wanda ya ce zai fada da addini zai yi kokarin buce hasken addini ka ba shi lokaci inna rabbaka labil mirsad yumahhiluhu qalilan zai dan bashi dama ya dan saurara masa wani lokaci a bashi tenuwa ɗaya ko tenuwa biyu ko a bashi dama ya dade yana mulki shekara goma ashirin a ce shekararsa talatin arba'in hamsin akan karagar mulki Allah ta'ala duk zai musu wannan ya ba da ya ba yi talala ya ba mutum dama ثم يأخذه sannan Allah ta'ala ya tashi kama shi ya kama shi akhaza azizin muqtadir kamu irin na aziz wanda yake gagara ba dau muqtadir mai cikakken iko shine Allah da haka ubangiji ya rasulu khalqahu fi ma ya'malun yana nan yana dakon bayansa cikin abin da suke aikatawa wa yujazi kullan bi sa'i kuma zai saka wa kowa da gwargwadon kwazansa da gwargwadon aikinsa fi dunya wal akhirah a nan duniya da lahira wa sayuradu al khala'iq kulluhum alai kuma za a bujuro da halittu gabaki daya ga Allah fa ya hukumu fihim bi adali ubangiji zai yi hukunci tsakaninsu a cikin su da adalcinsa wa yuqabilu kullan bima yastahiqqu kuma ubangiji zai fuskanci kowannen su da dukkan abin da ya dace da shi wa huwal munazzahu an zulmi wal jawr domin ubangiji ya tsarkaka ya daukaka ga barin zalunci Allah madaukakin sarki yace
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
الله مدعوكين سركي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن أما الإنسان متن إذا ما ابتلاه ربه idan ubangijinsa ya jarabce shi fa akramahu ya karrama shi ya bashi kuɗi ko ya bashi mulki ko ya bashi ilimi wa na'amahu ya ni'imta shi fa yaqul sai kuma mutum ya dinga cika baki yana fariya yana girman kai yana rabbi a karaman ubangijina ya karrama ni ubangijina ya girmama ni wa amma idza mabtala amma idan ubangiji ya jarabce shi faƙadara alaihi rizqa ya ƙuntata masa arzikinsa fayaqul sai kaji yana cewa rabbi ahanan ubangiji na ya wulakanta ni kalla Allah ya ce aha ba haka abin yake ba bal bari dai la tukrimuna al-yatim yatim ba kwa girmama da mutunta maraya wala tahadduna ba kwa kwadaitar da junanku ala ta'amil miskin akan ciyar da matalauta ko miskini wata kuluna turatha kuna cinye a turatha abinda aka bari na gado aklan ci lamma mai tsanani wato hibbunal mala sannan kuna san dukiya hubban so jamman da ya ƙetare iyaka Allah ta'ala ya ce fa'ammal insan amma kaga al'insan mutum mutum da kake kallonsa idha makhtabarahu rabbuhu bin ni'ima idan ubangijinsa ya jarabce shi da ni'ima wa basada lahu rizqa ya shimfiɗa masa arzikinsa wa ja'alahu fi atyabi aish ya sanya shi cikin daddadar rayuwa fa yazun sai mutum ya dinga zakan anna zalika ya dinga tsammanin anna zalik kamar hakan li karamatihi inda rabbi saboda karamcinsa da girman da yake da shi ne a wajen ubangijinsa fa ya ƙulu sai ya dinga cewa rabbi akraman ubangiji na ya karrama ni wa amma idza makhtabarahu amma idan ubangiji ta'ala ikhtabarahu ya jarabce shi fadayyaqa alaihi rizqa ya kuntata masa arzikinsa fayadhun fayadhannu fayadhunnu sai ya dinga tsammanin anna zalika lihawanihi ala Allah wannan ba komai bane ya jawo talauci da kaskanci da rashin matsayi da bai samu ba sai dan wulakantuwarsa a wajen ubangiji fayaqul sai ya dinga cewa rabbi ahanan ubangiji na ya wulakanta ni ya kaskantar da ni bai girmama ni ba bai ɗaukaka ni ba kalla laisal amru kama ya zunnu hadal insan malam shine ma'anar kalla al'amarin ba haka yake ba kaman yanda ɗan adam ko shi wannan mutum yake tsammani balil ikram bi ta'atillah wal ihana bi ma'asiyati bari dai girmamawa shine da bin Allah kaskantarwa shi ne da saban Allah mutum yana ɗaukaka ne da bin Allah yana kaskanta ne da saban Allah don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan ainihin wato arziki kamar Ubangiji ta'ala yana yin inkari wa mutum game da itikadinsa kudurinsa a zuci cewa idza wasa Allahu ta'ala alaihi fil rizq liyaktabirahu fi dhalik idan Allah madaukakin sarki ya yalwata masa ya bashi wata dama ya bashi mulki ya bashi lafiya ya bashi kuɗi ya bashi ilimi Allah ya yi masa wannan ne dan ya jarabce shi dan ya yi masa jarabawa a cikin wannan dukiya da ya bashi a cikin wannan mulki da ya bashi a cikin wannan dama a cikin wannan ilimi a cikin wannan lafiya a madadin ya gode wa Allah shine cin jarabawar domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa rayuwar da shi da rashi ma'ana da samu da rashinsa ko wadata da rashinta mulki da rashinsa da jarabawa ce in an baka an sa ka a ɗakin jarabawa Allah ya ga za ka ci jarabawa ko ba za ka ci ba in an hana ka Allah ta'ala jaraba ka ya ga za ka ci jarabawa ko ba za ka ci ba da haka wanda Allah ta'ala ya yalwata masa ya ba shi dama ya gan shi gashi a yalwataccen muhalli ya gan shi da abin hawa ya gan shi da kuɗaɗe ko ya gan shi da mulki ko ya gan shi da dukkan wata dama da ake iya samu a nan duniya to wallahi ya yi taka tsantsan ya sani jarabawa ce Allah ta'ala ya ga zai gode ko ba zai gode ba yana godewa alhamdulillah ya ci jarabawa da zarar ya cika baki ya faɗi Allah ta'ala ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالأصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الله تعالى يا بقى مسالي دك آرون أم باشي داما من قوم موسى وسسكتي دان أمن النبي موسى ني yana cikin almajiran annabi Musa da su ake zuwa wa'azi da su ake zuwa fafatawa fabaga alaihim sai ya ƙetare iyaka ya yi zalunci a kansu Allah ta'ala ya ce wa atainahu min kunuz mun bashi daga cikin taskokinmu wa atainahu min kunuz ma inna mafatihahu abinda mabudan taskokin arzikinsa latanu bil usbati ulil quwwa suna nauyaya makullan fa ba wai adadin dukiyarsa ce an ajiye karti majiya karfi kamar mutum goma su ake kira usba a'a a tara sito ɗinsa na guri kaza a ɗauko mukullan sito ɗinsa na unguwa kaza da na gari kaza da na guri kaza makullan a tattara su a zuba su a cikin wani akwato to sai an samu karti majiya karfi kamar mutum goma su suke iya daukan dutsen shi ma suke iya daukan wannan kuma shi ma latanu yana musu nauyi da kyar suke dauka haba yana ganin kuɗi ya shigo ya sha kwana malam kawai ba sai kuma sai ya fara girman kai ba kamar yadda Allah ya ce kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna sai wanda Allah ya tsallakar cin jaraba dukiya da mulki wallahi sai wanda Allah duk ustazancinka wallahi sai kana addu'a ba kowa ke iya cin jarabawa kuɗi ba tun yaushe mutum za a gan shi ya daina sa wannan tashi kafiya na cin ya saki da wandansa yana sako wandan kanin sai ya saki wandansa kawai an fahimta ai wallahi malam ai ta wani malamin mai ce ana ta magana masu kuɗi kuna ta kabbara ya ce kuma ban yadda ba sai kayi kuɗin na gani in ana maganar zakka ka dinga eh wallahi masu ai ba su da imani kai sai kayi magana ina ka imanin ai da su ma ba su da shi su ma da su ake zagin sauran mutane shi sa ka kame shi sa annabi ya koya mana ka'idar ka faɗi alheri ko kai shiru wallahi ka duba duk yawanci masu mulkin nan zaka ga irin wannan ne su zazzagi wasu su aibata wasu su ce wasu ba su iya ba sai Allah ya dauka ya ba su ka kiyayi wannan Allah ta'ala yana ji asma'u wa ara ina gani ina ji da kawai kai ta addu'a ƙarunan nan fa karka ɗauka yana da kusanci da annabi musa ma kaga yadda kuɗi ya firgita shi kuɗi ya fitine shi kowa ne mai iya cin jaraba kuɗi kowa da yana son ya samu kuɗi kowa kuma yana ta addu'ar Allah ya bashi kuɗi zai ci jaraba ba zai ci ba wannan kuma shi ba ruwansa da wannan mutanensa na kirki abokansa na gari waɗanda ake tun kafin a samu kuɗi suka dinga la tafra kar kai fariya kar kai girman kai إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين يا تجربة قال إنما أوتيته على علم عندي ba mu ba za ba ku shi kansa Allah ya san mun cancanta mu zama mu ne ai dama mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza yanda kai an gaya maka a banza na samu kudin kasar da ban taka ba in garun da ban je ba kaga nayi leburanci nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza na kai har har a caba nayi har kaza nayi har kaza nayi ba kasar da ban ga ba garin da ban je ba kai mun yi kudi ba ma ai sai ma a tambaye ni wallahi tallahi me yasa ban ba innama utituhu ala ilmin indi wani ilimi ne da Allah ya san ina da shi na cancanta kuɗi za su dace da ni rike kuɗi zai mun kyau Allah ta'ala ya bani awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a Allah ya ce wala yusalu an dhunubihimul mujrimun fa kharaja ala qaumihi fi zinati kaga shedan yayi nasara fa kharaja ala qaumihi fi zinati ya fito cikin mutanansa cikin kayan ado an zuba zinarin da aka ce haramun ne yasa ya zuba kayansa ya sa zabba na zinari ya sa kaza fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hadhin azim yan tamori sai ka dinga kai Allah ne amore wallahi tallahi kai ni a ce ma dan sito din sa na can bayan garin nan ko shi aka ba mutum ai lafiya Allah wallahi tallahi an bayyanta ka innahu ladhu hadhin azim ka ai ma malan ai Allah ya ba yana da rabo mai girma وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون هزوا كرشان آية da aka kaga ashe wadata ashe mulki ashe dama ashe ilimi ashe jarabawa ce shi sa farkon wa'anda Allah ya ce zai makamashi da su ranar tashin alkiyama su ne waɗannan da masu jihadi fi sabilillah da masu kuɗi da masu karatu jarabawa ce da haka Allah ta'ala ya ce wa amma idza mabtalahu rabbu fa ya'taqidu anna dhalika min Allah ikramun lahu wa laysa kadhalik da zaran mutum ya samu wannan sai ya dauka ai wani rawa yayi Allah ya bashi kawai dama ai Allah girmamawa ce Allah ya masa mala ya ce bal huwa huwa huwa jarabawa ce wamtihan da gwaji a gani zai ci jarabawa zai fitar da haƙƙin Allah na zakka ga miliyan dubu Allah ta'ala ya bashi ba shi da ko sisi da daga ƙauyensu ya zo daga shi sai sai dan sai irin gana masu godin nan dukka karanta tarihin masu kuɗi za ga haka suke ba ƴaƴan kowa bane alamomin tashin alkiyama an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al'alata al'urata riyasha ya ta dawalu na fil bunyan ka karanta ka koma ka karanta da masu mulkin da kake ji fita duk koda na duniyan da masu kuɗin an fahimta jarabawa da an ba mutum kuma cin jarabawa sai ya gagara Allah ta'ala ya ce a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun dama muka ba su su maza maza su amfani da wannan shi yasa mutum yana ta haukan yana ta wannan shirman yana ta kawai ce tenuwarsa ta kare farko yana ta gani yake kaman shekara hudun ba ta ba ka kalli masu mulkin nan mutum yayi ta gurza rashin mutunci yayi ta abin da bai kamata ba yayi ta sa ta kudin talakawa yayi ta kaza yayi ta kaza kana ana nan kawai sai sai a dinga fa za a fara fita campaign haka in kudin mutum ya yi shi ma ga an taka wanda aka dama an yi hana zakka an cinye kudin wani an yi kaza wallahi malam wani lokaci kamar sweet campo irin alawar nan ta yara wallahi haka wani kudin yake kan ka zagaya ta nan kwadu da shi ta nan sai ganshi ya koma kan sai ya da yana tafiya kudin sun kare babu an fara ɗanawa matan dama duk irin da wannan daular suka hango su ma suka zo su kwashi roman da makwaraɗiya da aka yanzu kudin ya tafi da aka ba wanda za ta zauna sai ta ladan noman dai da aka yi taimata wulakanci aka kita koma sabon gida da ita aka yi kaza aka yi kaza ita ce dai ta cika alkawari haka a ɗaya janibin idan talahu wamtahana idan Allah ya jarabci mutum ya gwada shi wa dayyaka alaihi Allah yana sane ga wani abincin da zai ci nan da shekara goma ma yana da shi amma Allah yana kallon wani kullum abin da zai ci sai ya samu ka'ida ce ta ina ruwan Allah gwani kenan kar ka dauka ya abun ba hikima akwai hikima ga wani kudin ya rasa yadda zai da su wani aka ba shi naira dubu goma billahi lazi sai kasa kirga duk rude ya rikice ya ma rasa aina zai shiga ya kirga su din in ya shiga da ya dan ji motsi sai ce dan saurara ki ko matarsa ce dubu goma ko matarsa ce ta shigo sai ka je dan saurara ina dan wani abin nan ina ina zuwa ya ya rude dubu goma an fahimta Allah ta'ala yana sani ya yalwatawa wani iyakar yalwatawa ya kuntatawa wani ba wai dan ransa ya baci ba jarabawa ce wa bayyaka alaihi fil rizq shi kuma in bai ci jaraba ba ya taƙi sai ya dinga kudurce anna zalika min Allah ihanatan lahu Allah baya san sani tare fa suka taso ajin su ɗaya da wani amma wai wani yanzu yana da tanka gidajen man sama an ce sun kai wajen guda talatin haka ganda ni ina ta yawo ma kaga kaman Allah yake wa korafi ya Allah ya kai haka ga FedEx ina fa da haka muke da shi ba kullu kullu muke ne yana baka labari ne ka sani ga guri sun zama na tare muke duk irin gyadan nan da rake da gyada mai gishiri wallahi duk tare muka dinga ci da shi amma yanzu ina ga ma an ce gidan man sa yafi guda guda 30 amma ka gani ni kuma dai ga mun dai gidan haya ma nake ta yawo da shi wallahi ha gani wallahi tallahi yanzu nan ma an ce gidan yaro na ba wai duk korafi yake ta yi an fahimta Allah maɗaukakin sarki ce kalla ailaisa al'amuru kama za'ama al'amarin ba haka yake ba kamar yadda yake riyawa lafi haza wa lafi haza ɗaukaka ta Allah maɗaukakin sarki ba a cikin wadata take ba kamar yadda ƙasƙanci ba a cikin talauci yake ba da wadatar da mulki da samu da rashin duk jarabawa ce fa inna Allah ta'ala yu'dil mala man yuhibbu wa man la yuhib in dai dukiya ce Allah ta'ala ya baci wani ma ya baci kuma baya tsalla yana Allah uku ne kuma Allah ya ɗebi dukiya masu hasali ma ka karanta tarihin duniya wanda suka fi kowa kuɗi yanzu a yau din nan a nan duniya a cikin duniyan nan musulmai ne wa yudayyiqu ala man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana kuntata wanda wanda yake so da ma wanda baya so kai kadai kake musulmi ne kadai yake shan wahala yake shan garin kwaki a Najeriya shi kadai yake shan wahala har dai ma yana sha da aka jarabawa ce ta Allah in ya ga dama ya yalwata wanda yake so ya bashi wanda ma baya so ya bashi haka talauci wa innamal madaru fi zalika ala ta'atillahi fi kulli fi kullin min min halatayn makomar wannan gaba ɗaya a halayen guda biyu suna cikin bin Allah Allah ya baka wadata ya ga baka canza ba kana nan akan tafarkin bin Allah ga mulki mutum ana his excellency ana distinguish ana honorable duk inda yake waya ɗi ana bin sa amma bai daina zuwa wajen wa'azi ba amma bai daina karatun qur'ani ba azumin litin da alhamis bai daina ba kawunnansa da kakanninsa duk da suke ƙauyukansu inda ba ba abun hawa ba titi ma bai daina zuwa yana kai musu ziyara ba bai daina taimakawa makotansa ba bai halinsa din nan bai canza ba mulki bai canza shi ba wannan shi ya ci jaraba ga, ga mulkin ga sarin ana masa ga jiniya amma fa wannan fa duk gaba ɗaya ba su hana shi bin Allah ba an bayyanta wannan kuma ga talauci aljihunsa kamar zai kama da wuta sabida babu amma wannan talaucin wallahi ana kiran sallah shi za gani a sahun gaba ba abin da zai ci a gidansa in an ce yau ya aiwa azi shi za ka fara gani ya zo ya gyaggyara gudu ya zo ya zauna ba shi da ko anini kila ma bai ci abinci ba yunwa yake ji talauci baya hana baya sa shi ya bar Allah wadata ba ta sa ya rabu da Allah to wannan ita ce cin jarabawar idza kana ghaniyan bi an yashkura Allah ala zalik in Allah ya jarabci mutum da wadata ya gode wa Allah akan haka ya gode wa Allah sai ya shiga cikin masu godiya gode wa Allah Allah mun gode kuma ba kawai in an yi abin nan kai alaji wallahi ai gaskiyar magana ba nan nan dai ga kaza ga kaza ka samu kaza ka samu kaza ce alhamdulillah alhamdulillah a'a godiyar Allah da baki da kuma gabobi a aikace wa in kana faqiran bi an yasbir Allah kuma ya jarabci talaka ne dan shi kuma yayi hakuri kar ya zama mai surutu kar ya zama mai ashar kar ya zama mai gulma kar ya zama mai zage zage kada ya zama mai gajen haƙuri kullum duk inda ya je ya zauna ya dinga wallahi an gama da mu wallahi yan siyasan nan sun sha da mu wallahi kaza kaza kana da Allah Allah ta'ala yana sane da kai da haka shi ma Allah ta'ala ya saka a wannan ka yi haƙuri dan ka samu ladan masu haƙuri to wani sai ka ganshi ba abin kuma sannan bai yi haƙuri ba to kaga wannan shi tace hasara goma da ashirin Allah madaukakin sarki ya kiyaye an ce lokaci yayi insha Allah zamu tashi kalla balla tukuri mun al-yatim din insha Allah sai mu tashi akan nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ko tuntuban harshe ya yafe mana muna roƙon Allah madaukakin sarki alkhairin da ke cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi sannan masu bukatu na alkhairi Allah madaukakin sarki ka biya musu waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu marasa lafiyar mu da na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya wannan yanayi da ake ciki na zafi da kunci da cututtuka Allah madaukakin sarki ka yaye mana su Allah ka yaye mana su Allah ka yaye mana su Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu cikin al'ummar musulmi iyaye da kakanninmu da malamanmu da ƴan uwanmu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu mu kuma ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani